الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ثم صلى نبيكم sannan ubangiji ya ba da haƙuri da annabinsa bi islamihi da ya sanar da shi bi annahu ya alam da cewa shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san ma yuqati abinda manzo Allah yake gogayya da shi min al-kuffar daga wajen kafirai wa gairi ya san wani wannan ma yujabihi alai zai masa sakayya a kansa bi qawlihi domin Yesu annabi wa ta'ala ya ce wanda wannan magana asalin ana yin ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta hada kowa kowa ma magana ta shafe shi irin abin da bawa yake gogayya da shi akan tsayawa akan lamarin Allah to ubangiji yana sanar da wannan to da yawa in an ce za a tsaya lamarin Allah to mutum sai ta gamuwa wanda duk yake zai tsaya lamarin Allah sai ta gogayya da tsananta tsananta iri daban-daban makirce makirce iri daban-daban a jefe shi da wannan a ce ai ga dalili ga wannan ya ce ga abin da ya wannan to duk da abin da bawa yake ciki Allah yana sama da shi musamman abin da bawa ya gamu da shi akan ya tsaya ga lamarin Allah to Allah yana sanar da shi zai ba shi sakayya a kai inda za a ga duk magabata sun yi fama da irin wannan inda maulan mushauti ya da usman yake faɗa zamani wasabu wa zanda ku bidu bita zurihin inni ilaika haƙiyo masu inkari ba abin da ba su mun ba sun jefe ni sun zage ni sun ce ma gaba ɗaya na kaucewa addini na fita daga addini na zama zindiki ba ƙaryar da ba su mun ba bidoni zunubin alhali ba wani abu ne musu ba to duk wanda ya sha zalimin allah ba makawa sai ya yi gogaya ibn qayyim yake faɗa cewa shi koyaushe shaidan a tsaye ga kan mutum da farko zai kokari gaba ɗaya ma a ce mutum bai karba addini ba ya zama mushriki to idan wannan bata samu ba bawa ya tsaya tsayin daka sai ya yi musulunci Allah ya taimake shi ya masa gam da katare riko da musulunci to kuma shaidan sai ya dawo da kokarin ya ringa jefa masa riya da abin da ya kama da riya cewa to kai ka za ba haka sake ba mutane yaushe za su bi girman ka ka yi don a ga girman ka to bayan nan mutum ya kokari ya kauce daga wannan to kuma sai a jefa masa ƙananan wato zunubai na zahiri to ga ka ka sake ka saki bikin kaman kai ba ko bai aiko to ba ka inda dai wannan ya kauce bai ba to kuma shaidan ba abin da ya rage masa sai ko ya ringa turo rundunarsa ta mutane da aljanu suna damun bawa cewa gaba ɗaya bawa ba gaskiya yake ba ai gaba da to shi yasa sai an daure sai an jure sosai tsayawa lamarin Allah musamman a wannan zamanin da in ka tsaya din cewa za a yi kaji ka fili ga ga manya buga inda suke abu da yawa wanda ake wanda yake ya fita daga addini yanzu ka ce a kai ka ji ka gani a tsaya a iyaka a jera to shi ke nan ka shiga uku cewa ya za ka ce haka ba ga waɗansu ba wani za ka nuna mutane ba ga suwa na ba ga suwa na duk sun yi kai ne za ka ce duk ka fi su to bai kawo da da ubangiji ya ce ma ta kone fi sha وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم فيه يجدون shuhuda shuhuda من تطيرون فيه وما يعلم عن ربك من خالق وسيم في الكتاب ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ma ta kone fi sha da za a ce ka zama a wani lamari ka ɗin wani babban lamari ne shi wani ka daga lamuranka addini ya ce ko lamarin wanda yake ya shafi addini ne wa duniya ya ce ko wanda yake ya shafi duniya wa ma ta tuno minhu min qur'ani da za a ce karanta wani abu daga qur'ani akan wannan lamarin min sha'ani daga wannan lamarin anan aili ajilihi min anan ta zo ne litta'alili min ta kan zo don ta'alili kamar ta zo ne matsayin lani a nan min tana da ma'anoni wajen guda takwas ko tara ko to ɗaya daga ciki ni ta bibi hawa bayin alili bakir walil kasili a tattuwal badari ni ta bibi hawa bayin alili to misali ne ta ta zo alili da min ta alili kama a nan ai unzil alaika ƙur'ani ne ke an saukar ma li'anna tilawatul qur'ani domin karanta ƙur'ani a zama shi'unin rasulullah su ne mafi girman lamarin manzo da ke da hilatun fishari ta shiga a cikin sha'an ɗin shi yasa kamar an adabta hasi ne a kan ani wata fisu za ka kawo hasin bayan ani litta shiri don a nuna ɗaukakar ƙur'ani kuma masana allah suke cewa don wata nukuda babba saboda nan ita ce cewa duk abin da musulmi zai kafin ya dubo ina makomar abin yake a ƙur'ani za ka yi sallah ka dubo a ƙimus salata za ka yi alwala ka dubo da za ku turo ila salata ba su cilo zuwa ku in za ka yi wanka ne matsalan saboda janaba ka dubo wa in kuntum zunuban haɗa haru za ka yi azumi na ramadan ka dubo cewa allah ya ce kamar shaida minkum shahara fale sun za ka yi aure ka dubo Allah ya ce banki huma da bala kumminin misali za ka auren ne to ka dubo wa an kyola ya mai min kuma salihi ne min ibadu min ma ko min ibadu kuma ma in kuma ne ko rufu kara gurin mun lamun fali to duk dai abin da za ka yi ka tsaya ka dubo menene qur'ani ya faɗa akan wannan abu ne zamo kayi shi daidai da ƙur'ani tunda ƙur'anin nan da skumul hayati tsari ne da yake lalle duk musulmi ake bukatar ya tafi a kansa kuma idan ya zamo a abin ƙur'ani bai fito fili ya faɗa ba to sai ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na abin da ƙur'ani bai faɗa ba sai ka zama hadisan annabi sun faɗa amma hadisan annabi baka gani ba sai ka gani a maganar sahabbansa ko maganar manyan malamai waɗanda yake an amince musu a game da lamarin addini shi ya sa kada dai mutum ya wani abu gaba gadi duk abin da zai yi ya samu madogara a to duk wanda ya haka ya kama wata babbar hanya ta saduwa ga Allah ta baraka wa ta'ala shi ya sa za a ga wato a wasu da shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ga manyan wanda suka je wajensa da farko sanda za su tafi ya rubuta musu ya ce duk abin da za ku wato bayan ya faɗa musu cewa da muku albishir da cewa lalle abin da kuke nema za ku samu abin da kuke nema ya samu gare ku duk abin da ya faɗa musu cewa duk abin da kuke duk abin da za ku ku dubo matsayin sa a Qur'ani in za ku yi kaza ku dubo kaza in za ku yi kaza ku dubo kaza yanda za a shiro misali kafin ya kawo a afralu zuhair to au au ramiru lillahi ko ko ramiru din na na Allah ne ba wai na sha'anin ba ba za ka karanta wani ƙur'ani ba da ya zo daggare ka daga wajen Allah ya zamo kenan a sannan in an tafi musu wannan fassarar min ɗin ta zamo ibtida'iyya ce ba ta aliliya ba ma'ana ta farko da aka faɗa ga min kenan bari ma wasu suke cewa da asali a ma'anonin min shi ne ta zo don ibtidai yadda shi ibn malik ya fara da shi ko min ibtadi'i biha wa bayyin allimi ba'ir walil fasali atak wal badali wa la ta'maluna ba wani aiki da za ku yi an tawa ummatuka da kai da al'ummarka min amalin kowane irin aiki ayyu amalin kana kowane irin aiki ne ko aikin naku أمم الخطاب بعد أن حسس سيد الكون إجلالا ubangiji ya kawo maganar yadda zai zan ta shafi kowa bayan da farko an kawo maganar ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an keɓance shi wanda shine shugaban jama'ar gaba daya shine shugaban fiye al'umma al'umma da yake ta zama fiye ce saboda shi illa kunna sai fa mun zamo alaikun shuhuda muna ganin ku duk abin da za a yi to Allah yana gani mudalli'in ala ahwatikum muna masu duba muna masu tsinkaya bisa halayenku wa qada ala amalikum muna masu lura da ayyukanku az-zahiratu wal batinati na fili da na boye istufiru na fi lokacin da kuke kutsawa a cikinsa ta horo na fi kuke kutsawa a cikinsa ayyul amali kuke kutsawa a cikin aiki wa ma ya azubu an rabbika ba abin da yake fakuwa daga sanin ubangijinka la ya gibu an kilmi rabbika ba abin da yake fakuwa daga sanin ubangiji ai la ya ba'adu anhu ba abin da yake nisa daga gare shi ko la ya ba'adu anhu ba abin da yake nisa da Allah daga sanin Allah min misali zarratin daga nauyin gwargwadon nauyin zarra a sigari na milatin nuna mafi kankanta tururuwa au a tsalle kalilin ko ko mafi kankanta kankan abin da yake yafi kome kankanta filari ko a nan duniya walatin sama'i ko a sama a yi firji hajji suliyat wal ululiya a yarakin jihohi da ko ina ne da inda yake daga ƙasa da inda yake daga sama وتقدمة الأرض وتقديم الأرض بعد جماعة الكسر أسفة الكاف الليل لأن الكلام في هذا آلهة لأن أنا مجانا لي أكم ما أبو تنت والمقصود من فعل كاو أنا مجانا البرهان أكاو هجة على هذا علمي بس واسن الله يأتي وإذا باكي دين هلك ما وين أبو ديك يأتي لك سن الله بل سن الله yana rataya da koyar da ilmu da kalamu malaman tauhidi suke cewa huma a amun ta'alluqat ta'alluqin su ya fi kowace ko ta'alluqin kowace sifa daga sifatul ma'ani umumi saboda sanin Allah na rataya da wajibi da ja'izi da musulmi ba abin da yake ya fita daga sanin Allah wajiban ne ko ja'izin ko mustahil wala asghar min zalik ko abin da yake bai kai haka ba a kankanta wala akbara ko wanda yake ya fi haka girma azun alalar min miskali an yi lafazi ne an yada shi ne akan lafazin min miskali ya ma wani ya iya cewa su miskali ba mai jarra ba ne an masa jarra da kasara ne zai hana a yi azgau ya zama su ma su zo da kasara aka ce a'a ai abin da ya sa suka zo da fata domin su da asgaru da aka baro garu musarrifai ne ba za su sarrafa ba ba sa sarrafa ba a yi musu tanwini ba a yi musu kuma jarra da kasara saboda me saboda sifa da awon fi'ili asgaru ya yi kamar awon azhabu ko ahmadu haka nan aka baro shi ma haka shi yasa an hada sifa da fi'ili da awon fi'ili illa illoli ne guda biyu da suka haɗu za su hana sarrafa illa fi kitabin mubin sai ko yana cikin littafi abin bayyanawa bayyana wanda yake a fili huwan lauhul mahfuz huwan lauhu da alif da lam a jikin lauhu din ko huwan lauhul mahfuz shine lauhul mahfuz istisna'un munqadi akwai alif da lam a jikin lauhu din wa istisna'i ne munqadi ay la azubu anhu shay'un ai ba abin da yake ya fita daga sanin Allah lakin sai dai kowane abu kulluhu dukkanin abubuwa fi kitabe mubin suna cikin littafi wanda yake mabayyani wanda shine lauhul mahfuz komai Allah ya riga ya rubuta shi
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ala na'am faɗaka ku yi wannan babban magana da za a faɗa akwai bayi na Allah wanda yadda aka faɗa a baya cewa duk abin da bawa zai yi ya sani Allah na dubansa da suka tsaya suka yi aiki da wannan ya zama komai nasu suna duba cewa Allah yana kallon su muraqaba kenan ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka har aiki da muraqaban nan ta sa suka kai matsayin mushahada daga matsayin mushahada suka ciro zuwa matsayin ma'arifa wanda wa'annan matsayin guda uku su ne makamatul ihsani abinda makamatul ihsani ya kunsa muraqaba mushahada ma'arifa saboda haka suka zamo masoya ne na Allah sun jibinci lamarin Allah Allah ya jibinci lamarinsu waliyu akwai saɓani fa'ilu ne mai ma'anar fa'ilu ko ko ko fa'ilu ne mai ma'anar maf'ul inda shi mijin yawa yake faɗa a sulamu diraya fa'ilu ne mai ma'anar fa'ilu ko ko fa'ilu ne mai ma'anar maf'ul nan wato man tawalla da akan la ko ko man tawalla lahu amrahu man ce fa'ilu ne mai ma'anar fa'ilu ya zama man tawalla da akan la wa rara an kulli masu wallahi waliyi shi ne wanda ya jibinci bin Allah ya kau da kai daga dukkan abin da yake wani Allah an kuma an ce waliyu mai ma'anar maf'uri ne to ma'anar saman tawallallahu umura wanda Allah ya jibinci lamuransa to su wanda waliyai na Allah la haufun alaihi ba tsoro gare su wata ba za su tsoron mutuwa ba ba za su zuba tsoron abin da ake gamuwa da shi bayan mutuwa ba me yasa saboda lokacin ma mutuwar tasu mala'iku ne sai zo musu da bishir ala wa inna allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tasawwa anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون to ba tsoro gare su za mala'iku za su sauko musu cewa ku ce kar ku ce za ku ji tsoro kar ku yi damuwa kar ku yi bakin ciki bisa rabuwa da duniya ko kar ku yi bakin ciki bisa abin da za ku bari na iyali ya'ya da sauransu ubangiji shi ne zai jibanta kula da su shi ne zai kulan muku da su ne muku albishir ne muku albishir da aljanna da ake ta faɗa muku wala ya zanna su kan ba za su yi bakin ciki ba biyu su ne makaroni da saduwar wani abu da ake ke su gaba da ba su ganin wani abu ma da za a ce masa wannan abin da ake ke ne saboda koyaushe komai ya same su duban wanda ya aiko da abin ko wanda ya sako musu abin suke allah ta baraka ta'ala sun tabbatar ko ubangiji subhanahu wata'ala rahmanu rahim ne shi yasa abin da yake sa hukunci na Allah ya koma azaba ko tsanani ga bawa ya zama tsanani ga bawa to rashin duban Allah bawa bai duba Allah ba lokacin da abin ya ta same shi amma da bawa zai duba Allah a duk wani abu da zai same shi to komai karshen sai zama masa mai daɗi sai abin ya zama mai daɗi a gare shi wa kawatu mahmud ba sa bakin ciki saboda cewa wani abu da suke so ya tsere musu damin su soyayya ta su gaba ɗaya ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai na amana الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون suwaye auliya ullahi ta ce su ne waɗanda suke mummune kuma lazina amana su ne waɗanda yake sun yi imani wa kanu yattaquna Allah suka zama suna tsoron Allah yin fisali amri ta fuskar bin umarninsa da abin da yake a yi shi suke tsayawa su yi zahiran wa badina wani haihi da hannuwa daga hannunsa zahiran wa badina inda ibn ashir yake faɗa wa hasilu taqawar wa hasilu taqawar da tinabun wamtisa sai zahirin wa badinin da za tuna فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي الثالث سبل المنفعة يتا سنجد ورن الله تفسكر أيكة تدأب أن الله أمرك الظاهرة سنجد ورن الله تفسكر أيكة تدأب أن الله يأي أماني دعا أيكة بعدين سنجد ورن الله تفسكر هنوا دك أبن الله يهني دك غريش الظاهرة سنجد ورن الله تفسكر هنوا دك أبن الله يهني دك غريش بعدين وتأدبوا sannan suka ladabto bi adabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ladubar manzo sallallahu alaihi wasallam su waliyai sufaye sun fi kowa tsananin koyi da manzo shi yasa ake cewa ɗabi'unsu ɗabi'u ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan ne suka yi wa ko suka tsere wa kowa حجة من يرجه الصوفية على سواهم حجة قوية هم أتبع الناس بخير الناس من سائر الافتراك والأناس تبعه العالم في الأقوال والناسق العابد في الأفعال وفيهما الصوفي ذو السباج لكنه كذلك في الأحلاك يا بقوة wanda yake sufi na hakika ya fi kowa ɗabi'antuwa da ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam wal ayatu wannan ayar tarifin lahu ana so a nuna wa mutane suwaye waliyar Allah ana so a ba da tarifi ne ga waliyan Allah wata mizo amma a da a ware su daga wani wanda zai da'awar shi na Allah ne ya kai wani matsayi amma kuma yana keta maharimun lahi ko yana ɗin zuwa da awamirun lahi to ai wannan ba waliyi ba ne inda an faɗa Allah zai na amanu wa kano ya taɓona da kullum man amana duk wanda ya imani wata Allah ya zama ko ya ji tsoron Allah ga imanin ga tsoron Allah fa hawa jahilu fi auliya illah ya shiga cikin waliyan Allah shi ma kan ya samu nau'i na walittaka an faɗa cewa ita walittaka iri-iri ce kuma hawa-hawa ce akwai walittakar da za a iya samun ta fuskar kokari bawa in yi kokari ya kokari sai ya samu wannan wani takardar Allah ya ce wa hadi ilaihi man yunibu duk wanda ya inaba ya koma ga Allah ya zama komai na su tsayawa yake yadda Allah ya ce a yi yake nan sai zama Allah ya shigar da shi zuwa gare shi ya zama waje akwai kuma wilaya da yake ita da zarar zaɓi ne na Allah Allah ya tabi ilaihi man ya sha'u kenan ita annabta gaba daya ba a tsororinta da irin kokarin bawa wannan kokarin ba zai sa a ce ya zamo annabi ba sai ba sai Allah ya zaɓe shi wato annabta ita wannan ba a istisabinta wannan ta kun nubuwatu muktasaba walau raka fil farali a ala aqaba bal za ta fallu lahiyatu hilban yasha sallallahu wa su'urna لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القول العظيم لهم البشرى aka ce masu wannan siffar albishir ya tabbata gare su a za su yi munna filhaya cikin ne a rayuwarsu ta duniya bai ruhiyatar salihati wadda wannan an fassara albishir din nan da mafarki na gari yara halmomin da wanda yake mamuni zai ganta shi da kansa Allah zai nuna masa au turanahu ko ko Allah zai sa wani ke mafarkin kyakkyawa saboda wannan bawa wanda yake mummuni wali wa bi bishirar mala'ikati da kuma albishir na mala'iku inda na yayin fitar rai za su game da wannan albishir din biyu ko dai ta mafarki da za su gani ko a ganin musu za ku da kuma albishirin mala'iku wata lahira haka ma za su yi farin ciki a lahira litalakil mala'ikati lokacin da mala'iku za su tare su inda rigiya ne inda kuburi yayin da za su tashi da za a sa su a kabarbura wa bil jannati ga yayin da za su tashi daga kabarin ma da kuma a aljanna mala'iku ne za su tare su la tabdila li kalimatillah wannan magana da aka faɗa tabbas haka take abu ne wanda Allah ya rubuta ya tsara ya zartar ba wanda ya sai ce ba haka ba ya sa da Allah ya zaɓi waliyansa wani kuma can daban ya ringa cewa shi bai yadda ba to me yake so yana ganin zai musanya magana Allah ne dan shi bai yadda ba shi ke rasa a ɗauke wa da taka daga wanda Allah ya nufa waliyi ne dan bai yadda cewa waliyi ne ba da hulun zuwa yi ba saɓani a cikin alkawuran Allah za ni ka huwa alkawuran Allah wannan a samu kaiwa ga wannan matsayi a ce bawa ya zama waliyi na Allah yana da albishir duniya da lahira ai haka kawai shi ne babban rabo mai girma ta azimu da sha'anin mubashari bihim girmamawa ne ga shani abinda ake masa albishir da shi ba da haƙe ke bayan an tabbatar da cewa lalle fa sai ya zo inda magana ce da Allah ya riga ya faɗa ya rubuta ta ba wanda ya sako ya ce zai sauya abinda Allah ya rubuta ko ya faɗa wallahi zai ka kaura
ku إن الحزة لله جميعا هو السميع العليم wala ayyukan ka kaulu ko yaushe inda ya kada ga gaskiya sai ka dinga jin maganganu mara daɗi daga wanda suke masu gaba da gaskiya kama abin da ake nema daga duk wanda ya tsaya a kan gaskiya shine irin wannan maganganun da zai zai kansa sa ya sakwa-sakwa da gaskiya ko ya ja da baya ya ƙara riko da gaskiya wala yanzu ka kauno kada abin da suke faɗa ya bakanta mare fili ishiraki dangane da faɗar su cewa wai Allah yana da abokin tarayya wa na fi risalatika ko ko cewa kai ma ba manzon Allah bane ba manzo ne na Allah ba inna izzata haqiqa rinjaye wal qahara al galaba wal qahara rinjaye da mulki iko lillahi na Allah ne jami'an gaba daya la mu'assira fil kainati ghayru ba wanda yake tasiri a cikin halitta gaba daya in ba Allah ba ba wanda ya isa ya kawo ko ya hana ba wanda ya sai bayar ko ya hana in ba Allah ba wa gado ala zaka bin nasir wa galabati Allah ya ma alkawarin zai taimake ka zai ba ka rinjaye a nan ayar haka wadda ta gabata a cikin suratul nisa'i da aka tabbata da cewa ikon dai da rinjayen na Allah ne isa ta Allah ce a yadda gona inda hul izza fa innal izzata lillahi jami'a haka na da ma ta innal izzata lillahi jami'a haka ba a suratul fa'idin man kana ridu izzata fadila da izzati jami'a a sura munafiquna sai aka nuna cewa to Allah subhanahu wata'ala da shi ya santu da izza kuma ya bayar ga manzansa haka ba ya bayar ga mummune walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina huwa samiul alim ubangiji shine mai ji ga baki ɗaya abin da suke faɗa masani bila ma irin da abin da suke boyewa a zukatansu wani mata hun nasu wani kalmatu Allah ya san waye zai sami nasara waye zai sami rinjaye sai jazi Allah zai musa kayya wa yan suruka ya taimake ka ala inna lillahi ma fi man fi samawati wa man fi al-ard وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ala na'am ku sani jama'a inna lillahi man fi samawati wa fil ard baki dai wanda ke sammai da baki dai wanda ke kasai din na Allah ne halittarsa ce bayansa ne mulkinsa ne shi ke tafi da komai nasu min mala'ikati daga mala'iku wasu kalai da nauya ya biyo mutane da aljanu tun da aka sa man kenan ana nufin mai hankali ta yi kuma ya zamo har ma marasa hankali wanda dama haka din ne ai kome ma na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka wannan da suke da'awa gumaka ba Allah ba a matsayin masu tarayya ga Allah to me suke bi ai ba abin da suke bi da sake ga ma'ana wata hujja suke da ita akan cewa gumakan nan sun cancanci su zamo ba su tarayya da Allah a wajen cancantar bauta suna da hujja a kai me gumakan su kai Allah shi ya duk wata halitta duk abin da ka gani yin Allah ne Allah shi ke tafi da kowace halitta duk abin da ka gani Allah ne ke tafi da shi su gumakan ka kawo abu ɗaya wanda za ka ce sun yi ballantana har a ce sun cancanci abota musu wanda ya yi halitta da ke tafi da halittarsa a shi ya cancanci abota masa afa man yi halubu kamar la ya halubu a Allah hakikati ba wai suna bin abokan tarayya ba ne masu hoton gumata da suke da'awar cewa gumakan nan kama abokan tarayya ne na Allah to a hakika ba abokan tarayya ba ne na Allah ya da mafi sabatu al'armar lokulun don baki ɗaya wanda yake sammai da kasai duk bayan Allah ne ya tsoro shirkan bilulubi ba wani a cikinsu da ya dace a ce ya zama mai tarayya da Allah a cikin sifar ta uluhiyya kamar sammahu sharika wanda suka kiransa abokin tarayya da Allah iso mira musamman suna ne suka sake akan wanda bai cancanci ya amsa wannan sunan ba sun ba da suna ne ga wanda bai cancanci a ce ya amsa wannan sunan ba in ya tabi'una a hakikar lamari ba abin da suke bi ce zalika a cikin wannan in din wannan nafiya ce illa zanna sai ko zato an yi kasar bin nasu a kan zato allazi la yujdi fil usuli zato wanda bai da amfani a cikin matsaloli wanda suke asaliyai zato akwai inda ake amfani da shi a lamura na addini amma banda inda yake asali akwai inda yake abu ana kyakkyawan zato a ce ai aiki da haka yanzu misali kamar malikawa da suka ce wajen alwala sai an shafi baki ɗayan kai sannan ne aka ba da farilla alwala wannan a iyaka zaton su ne yake haka ba wai sun yanke ba da sai sun yanke da haka da sai su ce kai maliki kai da kake bin masabar su in kaga shafi'i zai sallah ka kabi shi sallah tunda shi yana ganin ba dole sai ya shafi baki ɗayan kan nasa ba ko ya tsawo ko ya ɗora ya yi daidai a wajensa ya shafi baki ɗayan kansa shi a wajensa mustahabi ne ba ba wajibi ba amma zamowar nan ana aiki ne da kyakkyawan zato shi yasa aka bari haka shi yasa malaman istihadi suke faɗa cewa abin da muke kai shi ne iyaka zatonmu ko iyaka saninmu amma ta yi ya zama wani mu ma abinda yake kai ya fi namu karfi amma dai mu a iyaka hanyar mu ga yadda muka muke hanyar haka ma kuma yadda ibn asir mai tofa tofa tulukari yake fada a marakin su'uba a marakin wato marakin usul nasa yake faɗa cewa ai zato a abu ba da yawa ma na duniya ai ana aiki da shi kyakkyawan zato ai ana aiki da shi abu da yawa na duniya dan kasuwa zai tafiya daga nisan duniya zuwa nisan duniya ya siyo abu me yasa zai siyo wannan nan yana kyakkyawan zaton in ya kawo zai siyo amma ba lalle lalle haka ba tunda akan siyo din a zo bai siyo ba haka nan ana cewa dai ana kyakkyawan zaton in an zo za a samu riba amma ba lalle ba ne tunda akan siyo din a zo a fari haka nan mutum yakan gama ce ya ga kamar za ta yi masa zai zauna da ita lafiya a rayuwarsa ya aure ta amma akan dace da a zauna lafiya amma wani lokacin sai ya zamo zaton da aka yi abin ba haka ya abu ba ko shi yasa ko da abubuwa na rayuwa ma akwai guri da yawa mafi yawa ma an fi gina su bisa kyakkyawan zato bisa kyakkyawan zato amma abin da yake asali wato kamar abin da ya shafi aƙida wannan aka ce ba daidai ba ne a yi aiki da zato a tsaya a yi aiki da abu wanda yake ƙarfi wa hozano shi ne zatansu an na ha'ali hatu da fiye zaton su goma kan nan iyayen gizi ne ta shkaulun wai za ta ceto gare su aka ce wannan zato na su zato ne wanda ba gaskiya ba wa in su ba su zamo ba illa ya harsuna sai ko suna canki faɗin da suke cewa gumakan nan iyayen gizi ne ba Allah ba ko iyayen gizi ne tare da Allah to canka sai kawai suke faɗa ba ba su da hujja a kai ya kaziruna suna yin ƙarya ne sai da awa a cikin abin da suke da awa au yi ƙaddaro sai an sai ma la zugalo ko suna ƙaddarawa a zukatansu abin da a hakika ba haka yake ba هو الذي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعلكم الليل ubangiji subhanahu wata'ala aka kawo wata hujja akan cewa Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji makadaici shi ya cancanci a bauta wa shi kadai cewa ga wani abu da Allah yi ba cewa akwai wanda ya cancanci a bauta masa ba Allah ba su gayyato waɗanda suke ganin sun cancanci a bauta musu ba Allah ba su sauya wannan tsarin da Allah yan sun isa menene shi dare da Allah ya kawo dare da Allah yake kawowa ubangiji shi ne wanda ya sanya muku dare muzrima ya zamo mai duhu mufassiru ya kaddara cewa makuri na biyu na ja'ala an shafe shi ne shi ne muzrima ko kuma cewa a lakum shi ne wato makurin na biyu amma muzriman hali ne daga gare shi da taskunu fi don ku samu nutsuwa a cikinsa wadan kafu don ku kame anil a'amali daga ayyuka fai zulu ta'abu ko fai zula ta'abu an ku da sababin haka gajiya da aka ɗebo tsawon yin ya zama ta gushe daga gare ku ashe daren nan rahama ce babba ga halitta shi yasa a wata ayar Allah yake faɗakar da bayi zuwa ga wannan nema cewa yanzu ya kuke zaton za ku ne kuke zaton za ku yi da ashe Allah zai sanya yini ya zamo ya dore gare ku a yini dare ya ki zuwa a saurara a saurara daren ya ki zuwa wa kuke zaton zai iya kawo daren ba Allah ba kuna da wanda zai iya kawo daren kuna da wanda zai iya kawo daren shi yasa lalle ku gode wa Allah lalle mu gode wa Allah da ya ba mu daren nan ni'ima ce babba malamai masana Allah ke cewa ai dare ma har ya fi daga rana ta dangane da cewa a sannan ne ake samun tajalli babba inda ubangiji subhanahu wata'ala yake tajalli ga halitta ya ringa kira man yad'uni fa astajib lahu man yastaghfiru ni fa aghfiru lahu ko fa aghfira lahu kuma aka ce ai aiki na dare da yakin ibada ma na dare ana ninka ladansa ana ninka ladansa da farali zikirin lahi fil layali yanda mai mulaikul murid yake fada na fararar da take cikin ambatan Allah da dare a cikin dare farallar ambatan Allah a dare ya fi farallar Allah ko ta fi farallar ambatan Allah da na da rana to waje Allah kuma na hara musul wani shi ya sanya muku yini ya zama mai haske muri'an mai haske tusuru na biyu za ku iya ganin a cikinsa ita ta harraku don a ce kun motsa illa da labil ma'ashi zuwa neman abincinku wal hawa'i don ku motsa zuwa neman bukatunku inna fi zalika la'ayat kai wannan tsari na Allah ya isa abu mai shiryarwa bilalati akwai ayoyi makididdiga a cikin daren nan da rana ala wahdaniyati ta'ala ita cewa Allah subhanahu wa ta'ala makadaici ne ba shi da abokin tarayya amma fa shirya wannan ko ayoyin nan gawa bi kaumin yasma'una ga mutane da suke jin abin da ake faɗa sama a tadabbure ji na a tsaya a lura ji na a tsaya a lura ba wanda zai ji abin da ya ji ya fita bayan kunnensa ya fita ba a'a wanda zai ji ya kula ya lura da abin da yake ji ko shi abin nema daga bawa ya lura da shi abin da zai ji musamman qur'ani qur'ani Allah ya saukar da shi ne li tadabburi fi ayati shi yasa aka soki wanda su ba sa lura da ayoyin qur'ani a fala tadabbarun qur'ana am ala qulubi la qafaluha kitabun anzalna ilayka mubarakun li yadabbaru ayati qalu قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا يهود ونصارى اليهود والنصارى يهود والنصارى والمشركون تصور مشركاء الزائمون ان الملائكه منات الله masu zai cewa mala'iku wai ‘ya'ya ne na Allah ‘ya'yan ma kuma wai mata yasa su sun zaɓa wa kansu ‘ya'ya maza amma kuma sun ce Allah shi nasu ‘ya'yan mata ne ga shi ba sa son mata ba sa son a ce su sun haifi ‘ya'ya mata shi yasa Allah ki faɗa musu a fasuwa ko rabu ko ne ne wata zai zaune ta ina sa ina fara horo na ƙaura azima haba ko da kun cewa ya mace ba mata ba mata a ba mace inda an faɗa muku ma cewa an muku haihuwa ya mace ba kwa munna baki kike kuke to ku ce wai Allah kuma sai ya fifi ta ku ya ba ku ƴaƴa maza amma shi idan da zai riƙe ƴaƴa wai a ce ya riƙe ƴaƴa mata ya ce haka ɗin ya yi daidai kuwa a subhana Allah subhanahu wa ta'ala suke waɗanda duk suka ce ita zalla walada wai Allah ya rike da qala ta'ala ubangiji yake subhana Allah ya tsarkaka daga a ce zai rike da tabiha lahu ajil waladi Allah ya tsarkakewa ne daga a ce zai rike da izla ta yizul walada illa al-mutazila yamma wanda yake rukun da sai wanda yake bukata ga da bukatu a nan fa'i sunan fa'i ihtaja ya hataju fa huwa buhutaju wa hawa buhutaju ilayhi da sunan mafuli ne sai a kawo da ila eh shi ya fara yana daga inda sigar sunan fa'ili da sigar sunan mafuli take rikicewa sai dai a kaddara sai dai a kaddara shi wanda za a kaddara cewa harafin da yake kafin karshen wanda ya koma alifi wato da kasra ne a suna mafuri ko sai a kaddara cewa da fataha ne kamar irin su bukutaro ne bukutaro ta yi mai zaɓi bukutaro ta yi wanda aka zaɓa ko dai mahutayiro ne ko mahutayiro wallahu ta'ala ba ne ke rikwada sai wanda yake bukata gada wanda wani wakacin zai gajiya ko ya kasa ko ya zama ba baya duniya to sai ya ringa tattaho da cewa to ai ko ya mutu ga ɗansa ko kuma cewa sanda ya gajiya ai ɗansa zai taimaka masa to Allah subhanahu wa ta'ala gajiyawa da afuwa gare shi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabir wallahu ta'ala huwa gari Allah shi ne mawadaci a kulli shay daga kome shi ya sa ba za fa alumin waladi me Allah zai rada me Allah zai rada yana daga bacewar da tsara su ce wai ai abin da ya sa zai ya fashi halitta ne wai halitta su basa laifi babba ba wata hanya da za a fashi halittar sai ta a yi wato ba da wata babban fansa wadda ita wadda ba da fansa shi ne Allah sai ya fansa ya zama ɗansa ta'ala Allahu azza wa qawluwa kabira ba sa gadowa a cikin wadda magana ta su cewa sun dangana Allah ga tawaya inda Allah subhanahu wata'ala ya ba bukatar fansa wanda yake ganin an masa wani abu an rage shi shi ne zai ce ta ce in ana so ya yafe to sai an ba da wani abu ko an sai an masa wani abu amma Allah ta'ala duk abu da ba waye da laifi ya kwari Allah ba za ya ruruka wa hawa a sai auyi fi duka wa hawa da'i ba za ya ruruka wa hawa a sai auyi fi duka wa hawa da'i ba sai ya saba ba ya ubangiji ya kware ka ya rage ka da komai bai kware ka da komai ba bai rage ka da komai ba haka nan kuma dan ya ya yi biyayya gare ka ya kare ka da wani abu bai kare ka da komai ba bai rage ka da komai ba wanda biyayya ta su shi yasa biyayya bawa ko kin biyayya sa kansa yake shi yasa ba wata hujja za a ce to ai an sai an samu fansa sai an samu fansa kafin a yayewa kafin a yafewa halitta abin da suka yi kuma a wannan magana ta su su kansu su kansu da tsara na yanzu fahimtarsu ko ganewarsu rayuwar duniya ta nuna mu cewa addinin su ba daidai ba saboda a yanzu sun ga sun yarda cewa laifin uba ba daidai ba da ya ce ya shafi da ba dan ba da ya laifin to amma haka sun suka yi da'awa bubura suka ce adama adam ya yi abin da yake laifi ne a wajen Allah sannan suka ce kuma wannan laifin dasa ya shafi dukkan ‘ya'yansa sun yi ko ba su yi ba sun yadda ko ba su yadda ba da ya duk wannan sun zo da abin da su kansu fahimtar su ta nuna musu cewa ba zai taɓa zamowa gaskiya ba ba zai taɓa zamowa ba daidai ba ne a yi laifin wani baya shafin wani balla ta damu a ƙur'ani Allah ya faɗa mana wasa adamu rabbahu kaga wasu majtaba ku rabbuhu fata ba laihi wahada su majtaba ku rabbuhu fata ba laihi wahada da za a karɓi tuba adama adam shi aka lankana wa abin da zai fatalaka adamu ya rabihi kalimat shi ya yi kalmomin ƙala na bada zana bada abin da dawa illa ta gafir da dawa ta hamda da kuna da bidan hasiri to Allah da ya su'ada wata ala mawadaci ne ya wadata daga kome wa ma za a fa'alu bil waladi shi ya sa me zai daɗa me zai daɗa lahu ma su sama ake wa ma su baki ɗaya abin da yake sama da baki ɗaya abin da yake ƙasa duk da Allah ne mulkan wa halka mulkin Allah ne halittar Allah ne wa huwa haka ɗin yuratul walad ya kore a ce akwai wani a cikin su wanda ya kaɗa al'ubudatu tudatul waludiyatu in kin da ku min sulali da hanzu ko da kuke faɗar wannan magana ba ku da wata hujja akan wanda abin da kuke faɗa ba ku da hujjatin hujja bi hazal ladhi taquluna akan wanda magana da kuke faɗa iltafata ilay ay iltafati dai zuwa gare su tawbiha da ay musu urus a taquluna Allah ma la ta'lamuna yanzu daidai ne ku rinka kagan magana da ba ku da hujja akan abin da ba ku da masaniya ku rinka dangana ta ga Allah tawbihu ala nisbatin ila Allah la ilma lahu ade musu urus a kan danganawarsu da Allah abin da ba su da sani da shi wanda magana ana yin ta ga wanda suka dangana da ga Allah amma kuma ta jage masa a kan dukkan wanda yake zai kafa kansa a matsayin mai magana a game da addinin Allah ya ringa magana yana faɗar abin da bai da hujja a kai domin duk wanda yake ga yadda addinin Allah yake ga yadda addinin Allah yake to kamar ya ce haka Allah yake a masa addini shi yasa idan bai da hujja a kai ya shiga cikin filazina ya kulu da alin lahi ba la alamuna wanda suke faɗa wa Allah maganar da ba su da hujja a kai taubihu wanda ana musu urusu ne ala nisbatihimul walada bisa yadda suke dangana da to alhaji zafi ila Allah ba la ilma lahu bi yadda suke dangana wa Allah abin da ba su da masaniya da shi abin da ba su da sani da shi an ba su ke dangana shi ga Allah tabaraka wa ta'ala قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل له سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الذين يفترون على الله الكذبة hakika wa yadda da suke tsanzar karya su dangana ga Allah la yi firhuda ba yadda za a ce sun rabauta filahilati a lahira bira jari daga wuta ba yadda za a yi su rabauta daga wuta wata متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون wato ba da za a ce sun tsere wa azabar wuta sun samu rabauta ta fuskar fitarsu daga wuta idan wa ma mun bi halibi na minan nari a yan sun shiga wuta har abada suna ciki shi yasa a kiyaye wa Allah tsare kada a sa masa wani abu a addininsa wanda ba shi ya sa ba ka a sa masa wani abu a addini wanda ba a da hujja a kai sai abin da za a yi ya zamo a yi shi bisa hujja a zo a yi lallahi ala basirat batawo za su ji daɗi daɗi jin daɗi ɗan kankani a yi lahu batawo kalilu a yi za su ji daɗi jin daɗi wanda yake ɗan kankani fi duniya a wannan rayuwa ta duniya ya tabbata una za su ji daɗi bibtira'ihim da sababin ƙaryar da suke ƙaga su dangana wa Allah ta yi haya a ciki shi yasa sai ka ga shugaban coci ko mai jagoro wani addini yana cikin jin daɗi yana da imtuwa ka ga ana girma ba shi ana abin saboda yana gagan ƙarya da dangana wa ga Allah ta baraka wa ta'ala yanzu zalika yuqimu da riyasatan yadda wanda ne za su mai da shugabancin su mai da ƙauye a cikin mutanensu su ba ila na barjo daga a ƙarshe gare mu za su da bulbauci da mutuwa fayal kauda al'azabar mu'abbada su gamu da azaba wadda take har abada ba kankautawa ba yankewa su ma da zai kohol azabar shari'a ta da ƙarshe mu ɗanɗanan da su azaba ne tsanani bai ba ta biyar saboda mutuncewa da imomin allah da sassan musamman da kumre saboda kafircin su da suke da suke dagara abin da bai dace ba ga Allah tabaraka wa ta'ala